الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin uku ga watan ramadan hijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ishirin da takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na hamsin da tara daga cin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh a doktor abdulsalam bin salim as-suhaimi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi gaskiya al'amari wannan yana daga cikin mafi mahimmancin gaɓoɓin wannan littafi da muke ciki a yanzu magana ko bayani dangane da manhajus salaf fil aqida wai menene manhajin malaman farko dangane da aqidan salafiyya jama'a salafiyanci kamar yadda muka yi bayani a karatuttukan baya ba fa baji bane da kawai daga kasiya ka dana sai ka zama kai ma ba salafi sannan ba sallah ne kadai a masallacin 'yan salafiya ko halattar majalis ɗinsu ba shin tsakaninka da allah ka fahimci manhajin tun daga abin da muka fara karantawa kai da kanka za ka gane cewa anya kai ko salafin ne ko ko muna salam ne ba wai kana aiki a makarantar 'yan salafiya ko makarantar da wani ba sallafi ya gabata ya gina ka ce wa kai sallafi ba ne haka aƙidinka yake mai manhajin talakki ɗinka jama'a ya zama wajibi matsayafin fahimci wannan kan mu yaudar kanmu daga lokacin da ka riga shigowa da wasu ra'ayoyinka da son zuciyanka cikin tafarkin nan ko ina ji maka tsoron kakka zama mushiriki baka sani ba jama'a mun gano wannan wallahi ina ji maka tsoro kar ka zama mushriki baka sani ba shi yasa mi a hankali wannan harka ba harka ce ta ra'ayi ba ba harka bace ta wasa ba harka bane na ɗibi abin da nake so ko kawai kaga wasu sun shiga cikin gasa kawai sai ka zo ka fada ciki saboda sun burge ka ka jefa daga inda muke ɗauko aƙidan mu mu shi yasa za mu tashi gaba na biyar inda mala ya ce rabdu ta'awilil batil a wannan manhaji na salafiyanci ba a yadda da tawilin nusus tawili na banza kaga aqidin mu'tazila da jahamiyya da qadariyya da rafida da khawarij da asha'ira kullabiyya maturidiyya da sauran batattu da suke markade da murde wasu daga cikin sifat to a salafiyanci ba a tare da su sannan fassara na masu aƙidan batiniya wajen fassara wasu nassoshi na alkur'ani da sunna sam-sam wannan aƙida ta salafiyanci ba ta tare da wannan gayyar banzan ya zama wajibi duk wani wanda yake da awan yana bin wannan tafarki to ya natsu hankalin shi dawo jikin shi ya fahimci wayya wannan matsalan take ba a tawilin nusus sam ba a yi kuma yanzu aka ji da yawa daga cikin waɗanda suke danganta kan zuwa ga wannan suna na salafiyanci don ni ban yadda suna kan manhajin ba suna dai rintar sunan su sa ma kan saboda shiga yayi shiga gasa kar a ce ba a yi da su duk abin da suke faɗi da ya shafi nassoshin alkur'ani da sunna inda za ka bi dikin-dikin keke da keke za ka same suna tawili ko suna fassara irin na batiniya ko suna yin fassara irin na malaman baya sun yi malaman farko tawaye tuntuna gaske allah maɗaukin sarki ya kyauta na shida aljam'u bainan nususi fil mas'alatil wahida su a manhaji ko in ce mu a manhajinmu na salafiyanci idan matsala kwaya ɗaya ta zo to sai mun tattaro dukkanin nasoshi ba mu zaben nassi ɗaya mu kale mai mu zubar da sauran an fahimci wannan sai an lalubo mai ƙur'ani ya ce sannan wasu ayoyi ne suka fassara wannan nassi na alkur'anin haka sai an ɗibo hadisan annabi na magana da na aiki da wanda ya shiru ya tabbatar sai a girke shin menene bayanin wannan fassaran da aka kawo kun ji ɗaya sannan fassarar malaman farko tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa to wannan ƙadiyyar yaya take to kun ga daga nan ne za ku fahimci irin yadda muke zaman karantar da hadisai ko tafsiri ko bayanin aƙida ko mu'amala da suluki za mu zo kan matsala kwaya ɗaya ga yadda muke ta cinini canana da ita wani sai ce to ai ya kamata a yi marmaza a shallake a ƙetare wannan wurin wai alam ta alam annana salafiyu baka san manhajinmu ba ne jama'a muna fahimtar wannan yanzu misali akwai wanda ya taɓa magana malam har yanzu bulugul maram ba a saukawa ba a gama ba na ce to ai muna aƙida da manhajin salafiyanci ne haka ake yi duk wani abin da yake da alaƙa da wannan abin sai an zo da shi shine aljam'u bainan nususi fil mas'alatin wahida in ka gaba mu kawo ba ko dai mun jinkirta kila akwai inda muka girke wannan bayanin a gaba ko kuma mun manta ko kila ma ba mu sani ba an gano wannan da kyau ku amma mu ba mu ɗiban wani ɓangare na nasi mu zubar da wani ɓangare a mu mana haɗa ne sannan kuma in matsala ta zo sai an zo da su duka to kenan daga nan wanda bai fahimci dalilin da ya sa muke zurfafa sharhi akan irin abubuwan da muke karantawa ba to dama can bai fahimci manhajin salafiyanci ba yana daga cikin manhaji na mu'tazilawa cewa suke yi a karantar da matani kai ɗalibi a baka kai sharhi don Allah ce ta yaya ne ɗalibi zai iya sharhi yanzu ko karatun boko a koya maka matani a ce kai sharhi da kanka zai yiwu an ɗauke ka a jami'a sai ce to shikenan ka sai littafi kaza littafi kaza littafi kaza kai nazari sati mai zuwa ka zo ma jarabawa zai yiwu a haka ko addinin musulunci ne za mu wannan idan muka zo muna fara da bayanai masu irin wannan aƙidu na mu'tazilanci waɗanda suka ɓata tuni sai su zo sai su ce muna ɓata mu ɗalibai lokaci kai an riga an makan dandake komi kowa ya ji to yaushe za ka yi malanta ka ji mashirmanta in ban da shirme dole ne sai ka yi malanta a kan waɗannan mutane in ka ga mutum yana cewa wai kan 'yan ajinsu yake son yi malanta to local champion ne bai san me yake yi ba dama 'yan ajinku kake tsarin malaminka ya kauce ba ka wajen karantar da su to kai da su mai bambancin kai malami ne jama muna ganewa kai da za ka yi addini ka nemi ilimi mai kyau waye sanar da kai inda za ka yi malanta mai amfani a nan ne ko a wani wurin an fahimci wannan waye sanar da kai amma irin wannan kwaya-kwaya da ƙoƙarin a ɗiba da gudu a sheƙa wallahi duk wanda yake kan wannan manhaji ko sai ya watsar da waɗannan abubuwa wani abin abu sannu-sannu kwana nesa an fahimta yasa ku fahimci wannan da kyau in wani yana da tunanin ya kamata a yi sauri a sauke mai riya da salihi ne ya ɓata makan shi lokaci akan hadisai guda biyu in muka tsaya muka yi sharhinsu da kyau in ka gane da kyau za ka fahimci mun zo maka da hadisai akalla arba'in ko sittin a cikin hadisan nan guda biyu ba kuma ku riga irga hadisan da muke karantawa kenan jama'a wanda yake sauran a sauka a sauka a sauka bulogu kaga bai ma san fa me yake yi ba ka irga hadisan da muke karanta cikin sharhin riyadus salihin ko sharhin da muke ma muslim ko sharhin da muke ma sharhu sunna da sauran littattafan da muke masu irin haka dan Allah ka bi keke da keke ka karanta ayoyin guda nawa ne hadisan da fassarar sahabbai da tabi'ai da zantuttukan malaman farko da na zamani waɗanda muke shigowa da su in aka yi irin wannan fassarar shaka tafi jama'a za su gane waɗannan abubuwan a lokacin da ake karantar da kai littafi daya in ka gane kamar ana karantar da kai littattafai 20 ne fa lokaci daya sannan ka riga ka goge ka waye zai wahala ka ji wani malami yana magana ya karanta hadisai 30 baka ji ka taba jin 25 ba an fahimta Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu misali mun zo mun yi magana dangane da abin da ya shafi mafarki ayyana makaranta da kuwa katun bulogul maram an gane sai muka tattauna maganar ɗazu da mata wajen tafsiri sai wata take cewa kai za ta dawo makaranta wai ta kai shekara bakwai an hana ta zuwa majalisun nan saboda mai wai saboda ita har yanzu ba ta zama malama ba na ce to haƙƙi mutu kuma ba ake zama ba cin da yanzu kin yi tawaye shekara bakwai ya kamata da ma jami'a ke hukuma kin gani da yanzu har masas kin gama kin ga kuma ke baki je na farko wanda suka hana ke zuwa ba su koya miki ba yau ne kika ji cewa za mu yi bakon wani shahararre fitaccen nagartaccen malamin sunna sai kika sheko a guje sai aka yi rashin sa'a don rashin sa'a sai kika ji wani dan bangare na karatu sai kiɗi maki kika dawo ba don allah za ki dawo ba sun cutar da ke shekaru bakwan nan da kin haƙura kina zuwa da zuwa yanzu Allah kaɗai sa abu da kika samu wani ɗan falisafi ne ɗan ƙit muka yi dangane da abin da annabi yake cewa mafarki ɗaya ne cikin kashi 46 na annabta muka ce wannan lissafin ya sha bamban fa da irin lissafin da kai kake yi saboda kana fassara hadisin da ra'ayinka ne don za mu zo ka ji manhajin salafiyanci ba a fassara nassi da ra'ayi da atifa da damuwa ko abin da ya ɗarsa a ranka kana wannan ka zama ɗan bida to da mala ya kawo wannan hadisi sai ce wannan lissafin da annabi ya yi lissafi ne alhandasi ma'ana wannan shine lissafi ne na ilimin kimiyya amma mutane ba su fahimci mai annabi yake nufi ba shimfida da sharan fagen annabta da aka fara yi ma annabi an mai ne lokacin da yake zuwa kogon hera kuma wata shida yayi yana zuwa kogon hira a waɗannan watanni shidan annabi yana yawaita yin mafarkai kuma duk mafarkin da ya yi in garin allah ya waye sai ga abin ya faru yadda ka san a zai faru a gaban shi har malami ya misali ya ce da zai mafarkin mutum biyar sun zo wurin shi biyar ɗin zai ga sun zo da sabu kuma to sai zama annabi sanda aka fara mai wahayi ya shekara sha uku a makka ya je madina shekara goma in an haɗa ya zama ashirin da to yanzu duk cikin shekara ta da watanni nawa sha biyu ko to kowace shekara raba mana watannin ta biyu ba shida ba to ka ce shida so ishirin in ka kwara shida shekaru ishirin da uku in ka raba su biyu biyu biyu biyu zai baka watanni shida so nawa so shida kun gano wannan da kyau ku shine wancan mafarkin da annabi ya rika yi to yanki ne na annabtan da ke da watanni shida shida so shida. kun gano wannan da kyau ku tun a lokacin annabi ya faɗin muddan da zai yi a duniya an fahimci wannan da kyau ku zai watanni shida shida ne so shida. shi sa aka fara nuna mai alamun annabta a kogon hira da yake waɗannan mafarke-mafarke na wata nawa shida ma tsakanin da Allah ana fassara muku hadisi a bisa yadda yake haka in aka zo aka yi wannan fassarar shaka tsere za ka gani sai mutu ya ce ta ayin ne mafarki tabbata to na ci ɗaya saura kashi hamsin arba'in da nawa a ji sha-sha-sha kawai daga kayan mabarki an ci sa ya zama daidai shi kenan sai ya zama kai kawo kusan zama annabi kuma ya ce mafarki na kwarai ga mutumin kwarai shi ne ka'idar allah madaukin sarki ya taimake mu wannan bayanai duka da makaranta tun daga jiya har zuwa yau mala ya ce mata kaddama mulakhasun min durusun min durusun fil manhaj da sheikh fadil abdullahi abilan wa haza ma'alumun bilistikara manhajin salaf fil aqida duk wanda yake bin manhajin salaf a aqida kun ga waɗannan abubuwa guda shida da makaranta zai ga haka yake tun daga zamanin annabi da sahabbai ko da ba a rubuta ba ko sai kaga haka manhajin salafiyanci yake isa jama'a duk wanda yake ragon maza ne ba zai iya kiyaye wannan tsarin manhajin ba ko to ina ba shi shawara ya canza sheka domin wannan harkan ba harka ne na ragage ba ko ba harka ne na matsorata ba ba harka ba na ci ma zaune ba ba harka ba ne na makwadaita ba kun gano wannan da ke ku harka ne na kan miƙe ka zama nagartaccen mutum Allah shi kyauta mali ce fahazil aqida a mustaqatun minan naba'i as-safi shi ita wannan aqida ta mu ta salafiyanci to mustaqatun min naba'i as-safi an tsatsafo ta ne daga matsatsafa nagartacce gare-gare wanda babu garwayen wanda ba ciki shine kitaban lahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga alkur'ani da sunna ka ɗauko wannan tsantsan aƙida namu na salafiyanci mala ya ce ba'idatun anil ahawa'i wa shubahi kuma ita wannan aƙida ta yi nesa daga duk son zuciya mai son zuciya jama'a barin ga mu gaskiya duk mutumin da zai wannan harkan ku in kana da wani abin da ka ajiye a zuciyanka wai wannan ɗabi'a ne ko wannan yanayi ne ko wanda ke so ko ba za ka taɓa salafiyanci ba har abada shi ɗan salafiya na gaske ko bai da ra'ayi bai da abin da ya ajiye a yanayin shi babu shi kawai ya sallama ma alkur'ani da sunna ne a addinin shi a mu'amalan shi a aƙidan shi a duk abin da zai in ya zama a'a wani abu kana da wani policy ko ba ka ya zama ɗan salafiya ba sai dai ka zama wanda yake tare da 'yan salafiya ta ka gane wannan sau da annabi ya zo ya karantar da kai komi ne laƙar kana lakun fi rasulallahi uswatun hasana to shi akan wannan abin da ka ce kana da wani yanayi da folisi naka shi annabi ya da haka ya faɗi da shi ko ko afa tu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd sai ya zama kawai kai saranda kawai jama'a yanzu kun gane akwai hadari a irin wannan yanzu duk mutanen da suka halarci wa'azin ɗazu kun jira abin da malai faɗi don gani da kushi a sallah tsakaninka da Allah baka ji garin banka ya faɗi ba baka ji ba duk wanda ya saru wa'azin nan in dai da kan gado ka saurara ka san sallanka da kai kanka kuna cikin hadari to amma a wannan tsari namu na manhaji na salafiyanci ko wallahi jama'a sai ya zama mun yi alkur'ani da sunna saranda kun ko muka ki ko wallahi muna ganin za mu je lahira a ce mana maciya amanan salaf mun gane duk abin da za ka yi ka jira mai kur'ani ya ce ai da wannan abin mai hadisi ya ce mai fasar malaman farko ya ka ka san wannan jama'a ba fawai matsalan salafiyanci jilsatul israha ko ajinu eh ko kaba hujja littafin su Muhammad Nasir Dinar Albani ko sallar juma'a karfe tara ko cin doki ko niqabi ko safa sai me na asuwaki sai me dage wando sai me runguma hannu sai me ne ɗage mu cire aljanu to in ba wannan ba to me kun san wannan wallahi wannan ko cikin gyara ka san ka sai abu ana dan sa gyara ko to ba su ma kai darajar gyara a cikin harkar salafiyanci ba gyara ma ba su zama ba kisa duk waɗannan abubuwan ba ma za ka ji ana maganarsa a wannan littafin ba ba su ciki ba su ma daga cikin tsarin manhajin kwata-kwata wasu abubuwa ne duka na furu'a da mu'amala duka matsala ne furu'a da mu'amala sa jama'a kar ku ɗauka waɗannan abubuwa ba su ne salafiyanci an yanka doki ka sai aka ce na zama salaf ai da kai da ka ci naman doki da wanda ya ci naman tantabara duk ɗaya ne ai kun gano wannan da ke ku akwai wani bambanci ne da wanda ya sallan juma'a karfe biyu da wanda ya karfe tara ai duk ɗaya ne ba wani abu a ciki ba abin da ka yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ba wani abin da ka zo da shi sabu shi za ka da ku gane wannan mu fahimci wannan manhajin ina gudun wallahi kar mu je mu waye gari muna aikin banza ba kuna fahimta ta da kyau jama'a shi yasa duk wani ahawa san zuciya da shubuha a wannan manhajin ka yage shi ka zubar da shi kawai ka cire shi kawai jira za ka yi duk abin da ya taso mai nasi ya ce in ko ba haka ba ko za ka zama mai bin son zuciyanka wallahi za ka fita daga cikin wannan manhajin tuni shi sa lokacin da wani ya zo madina sai ya je ya samu dan uwan shi daga cikin alaramomin da suke matsan majalisun umar kawai sai ya nemi ya kai shi wajen sarki kawai nan sai ya kai shi wajen umar ba binciken komi yana zuwa kawai sai ya gaggaya ma umar magana kasan kuma umar yadda yake ya miƙe zai mai fashin kwai nan da nan wannan ya ja mai aya duk da an ɓata ma umar rai sai ya zama shi da kanshi mai maganin ya ce kana wa kafan indal aya ana karanta mai aya ko zai bar abin da ya bata mai rai zai bar komai saboda aya ne jagoran shi za jama'a mu zama wannan mu cire son zuciyar mu cikin abubuwa ba ko yanzu kaman wannan wannan ba roba ruwa bane wallahi sai abin da shari'a ta ce zaka yi amfani da shi kace ta wannan aya nawa ne eh halal ne amma shari'a tana ta cewa eh yanzu naka ne wannan inda zan bude wannan abun in ya haka yaya yayi daidai duk da yake halal ne dole ka koma ka yi me sai abin da shari'a ta ce koda naka ne jama'a kawata murkan lissafi in ba haka ba za ka gama komi akan wannan manhaji din ɗan abu ba abu ba ya kai ga cikin matsala ma'ala ya ce fattamastiku biha ya kunu mu'azziman linusosul kitabi wa sunna kai ruko da wannan manhaji ka watsar da shubha da duk wani san rai to wannan ya nuna cewa kai mai girmama nasoshin alkur'ani da sunna ne amma in ya zama a wani bangare ne da kake so za ka yi amfani da manhajin inda kuma kake da matsala ka ture wannan manhajin to Allah kai ba dan manhajin bane yanzu ka kalli duk waɗannan da muke ce masa salafiya sana'a ko salafiya baji kun gane za ka ga kawai salafiyancin ya ƙare ne a furu'a haka ne da za ka bincike a ƙidansu za ga wani fa tuni ɗan boko haram ne matsiyaci da za a ɗauko irin abin gwajin likitan nan a ce wanda zai faɗa a ƙida ana danna mashi kawai za ga boko haram guda uku sun bayyana cikin shi sama da ƙasa da tsakiya duka matsiyaci amma ya zo ya makale a cikin da'awan annabi gina ta cin karen shi ba babbaka na gaya muku gaskiya a furu'a kare suke yi a aƙida ba sa yi a mu'amala a ɗabi'u a waye ba sa salafiyanci ya kawo da kuke mu kanku faɗa ko bayi za ka shiga sai kayi salafiyanci abin da ake nufi kenan kana zaɓen inda za ka yi salafiyanci ka ƙi duka ko to wallahi kai munafiki ne ƙarya kake yi Allah ya kyauta mala ya ce li'annahu ya alamu anna kulla ma fiha haqqun wa sawabun saboda duk wanda yake riko da alkur'ani da sunna ya san duk abin da ke cikinsu gaskiya ne kuma su ne kaɗai daidai kun gano wannan da kyau ku su ne kaɗai daidai kisa kullum ko babban abokin gaban ka zuciyanka Allah daga ran da ka ce wai wane matsala ne ko daga lokacin ka zama jaki in dai dan adam ne karka ya dai zama maka matsala ba ka da matsala da kowa a duniya matsalan ka ko zuciyarka an fahimci wannan da kyau ku yanzu wani yana kallon ka kunduma ma zagi to yanzu a gane kai salafi ne ko kai ba salafi ba ne yanzu nan yana zagin ka kana da dama ka rama kana da dama ka tsiri shi gaggaura mai mari ko ka sa 'yan sanda su kulle shi amma kai dan salafiya ne sai ka sai mai rinda ma ka ce sha idfa billati hiya ahsanu sayyi'a to kaga ba za ka yake da wannan ayan ba yin zage ni wane ka kafa hawa kai ba dan salafiya bane kai matsayaci ne kawai shikenan ina fatan ban gani ko ka bi karfin sai ka tana da idfa billati hiya ahsanu sayyi'a wane ya muna na ma bai kamata ya muna na maka bai muna na maka kai duk yanda zaka kyautata mishi kyautata mishi sai ce fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyun hamim yace wa ma yulqaha baka da hakuri ne duk wanda ya rasa hakuri ko bai zai shiga aljanna ba sannan ba wanda zai bi wannan tsarin sai wanda yake da babban rabo ita ce aljanna in dai ka kana iya kiyaye wannan ko to ka sa ran wallahi zaka shiga aljanna amma shi dan sai zo dinga rura ma wuta a zuciyarka yana kunna ma dan ya saka ka cikin matsala sai ga wani ya zo maka rashin kunya wanda zaka iya mutsike shi baka ji komai ba sai ka girgiza ga ya kyale shi sai shi ya je kada mai kalango ya ce tsoron ka yake ji an gane wannan da ke ku na sha kawo maku wannan baitin waƙe ne ma fa ba ma ƙur'anin ba kamata ya mutane su fahimci wannan idza na tsaka safihu fala tajibu in wawa na magana karka an samu fa khairun min ijabatihi sukutu abin da yafi alkhairi da ka dai bata lokaci kana tanka mai ya shiru ya fi sakattu an safihi fa dhanna anni wawa ne ke magana ne shiru ne kyale shi bance mai komi ba wai sai tsammanin ayaitu anil jawabi wa ma ayaitu wai na kasa ba shi ansa ne shi ya san dai ni kai magana in kyale ka ya san a'a wasa kake yi fa in kallamtahu farrajta anhu in ka fada ya fada damuwan da ke ran shi sai ya sauka mashi sai ji daɗi a ran shi amma wa in khallaitahu fa ka badan ya mutu kana barin shi da tsiyen shi zai je dinga karanta wasiƙan jaki ƙarshen ta hawan jini ya murɗe ma kafiri ka huta jama'abin gari ai wallahi karka yadda wani ya sa ka daga jijiyan wuya kowaye shi karka yadda in ka ka daga jijiyan wuya to babban masoyinka ne jama'a ko faɗa ko gana zo ina yi a nan ko to masoya na nike ma don su gyara wallahi al'azim amma kai in na san kana da matsala ko ni ko kallon ka ba zan yi ba kuma ba za ka dame ni ba ko ba zan yi gaba da kai ba to kayi fada da ahawa kenan kuma kayi fada da shubuha ma in ba mu gane wannan ba jama'a manhajin nan kar a samu daga cikin masu cin amana Allah shi kyauta mala yake cewa qala al imam al barbahari to ga iyayen aqida ba iyayen aqida sun shigo al imam al barbahari waɗannan su ne asalin 'yan salafiyya yake cewa wa'alam rahimakallah kai natsu bawan Allah ka sani Allah ya ji kanka annad dina innama jaa min qibalillahi subhanahu wa ta'ala kun ga addinin nan to daga wurin Allah ya zo walam yuda ala uqulir rijali Allah bai aje addinin wai ka riga auna shi da hankalinka ba wa ara'ihim da ra'ayoyin mutane tab jama'a kun ga wannan wajen Allah yana bukatun sharhi Allah bai saukar da addini karga auna shi da hankali da ra'ayinka ba to kai musulmi dukkaninka addini ne komi naka addini ne wai mu kasa fahimtar wannan ba yahude gayi can ya fahimta yake cewa na ga mutumin nan naku komi koya muku yake yi har tsugunan baha ya ce kai komi ya gama karantar da mu ba yahude ya gane mu komi muna da shi wai mu ba mu gane komi muna da shi ba mu wasu irin mutane ne to gane bai sanya addinin nan a bisa hankali da ra'ayoyin jama'a ba mahala ya ce ilmuhu inda Allahi wa inda rasulihi ilimin wannan addini yana wurin Allah da annabin shi ne kenan duk abin da za ka yi ko je ka nemi sanin shi wajen Allah da annabi fala tattabi shay'an bi hawaka kar ka saki ko me sai sai ya kawo shay'an nakira da san zuciyanka ko me addini ne aqida ne ibada ne mu'amala ne dabi'a ne hudda ne ko me ye wallahi ka ji zuciyanka ta tafasa ko ka tabbatar shedan ya gano jiya kai mutumin kirki ne yau yake son ka zama abokin zaman shi a wuta sai tunzura ka an gano wannan da kyau kar ka saki sai ce fatan ruko minar dini kana bin abu da son zuciyanka put za ka fita cikin addinin musulunci yanzu yanzu yawa kun ga wannan kalmar tana daga cikin kalmomin da ke tsorata ni in ina nazari akan manhaji da muka ce mu 'yan salafiya ne kun ji ka'ida wallahi ku yi hankali karka sake kana bin san zuciyanka yanzu ka zama mushiriki ka kuma kana bautan san ranka shi san ce ba ka da maki tabbataccen maki registered registered maki irin me ala irin zuciyanka ya ce muguwar makiyarka so da yanzu nan za ka yi sly mistake sai ganka ina ganka wuta kawai fatakhruj min al-islam sai ka fita cikin musulunci fa innahu la hujjata laka kuma a waye gari baka da wani hujja faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ummatihi sunna haqiqa annabi ya karantar da al'umma tsarin rayuwa duka wa awdaha li ashabihi haka ya bude masahabban shi tsab inda rayuwan take wa humul jama'a su sahabban nan su ne jama'a wahum as-sawadul a'zam kuma su ne babban gayyar da aka ce ka bi su ba ka ga taron jama'a ka ce su a sabai ne sawadul a'zam was-sawadul a'zam ahqqu wa ahla su waɗannan gayya mai yawa su ne mafi cancanta kuma suka dace da wannan harka na gaskiya kuma su ya kamata ka bi to jama'a a irin wannan yanayin ya kamata gaskiya al'amari mu gaya mu kan mu gaskiya a irin abubuwan da muke gudanarwa na rayuwarmu mun ɗauka addini daban rayuwa kuma daban wannan kuma yahudanci ne wannan addinin bature ne bature ne ce je ka addini a masallaci in ka zo gida ka ɗebi tsiyanka mun gano wannan da kyau ko wannan addinin addinin bature ne wannan bayani ya zo cikin sharhu sunna shafi na 66 na al-imam al-barbahari Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi jama sakamakon ƙurewar lokaci nan za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum